to alkali ya yi kudin bayi a kirawo iyayen gijin sai alkali ya kisima kudin bayan nan duk da uwar da uban da 'ya'yan sai sarkin katsina sai ya biya sai ya ce to ku na ba ku kudinku ba bayanku ba ne na fanshe su inda 'ya'ya mata sai a ce a shigar da su cikin gida yaran da su da samari 'ya'yansu da su sai a ce ku tafi ku yi aikin ku na gona abin da ya matse ku a ƙauye in ku duk kuna bukatar wani abu ku zo gurin yar ku ku faɗa a gaya min in ba ku sai su yi tafiyarsu suna zaman yancin su yarsu kuma ga ta an kulle ya riga ya saya yaro don an kwana biyu su zo ya sallame su ya musu karama kuma duk abokan zama wanda ya tasu take tattare da su kowa ya kawo hasafinsa ya bayar yanzu dalilin kwarakwaran amma waɗanda ya shigo da su kan yi sarki shi ya je da kansa ya jijjiga mashi ya kamo su su kakar abba can a ƙasar abin nan can ƙasar faransai da maganin a'a gaba
ba kasar nijiyar ba
eh to amma ba da magaran ba can dai gaba suke
ta arewa eh
yaya an kawo su daga can ya kwasu aka yi
Aha. to sai su yi ɗamara su hau doki a yi ɗamarar yaƙi a je su kamo bayi
lokaci lokaci ya sami bayi ah, don ah, saboda yaki eh shi ne lokaci lokaci sun sun kawo su eh shi ne shi ne sarkin yaƙi na katsina shi uban diko ko shi Dikko?
duka diko Mm.
amma ina zamani nasara sun hana
eh zuwan nasara sai aka daina
ya juya a adunsa Mm.
sai ya, ya hada da nasara ya yi hira da su ya yarda da su Mm.
kin taba game da lord lugard ban bature Ƙwarai kuwa
ko kin sami dama kin yi hira da shi ko sai kin ganci da idonki kawai na je gan shi da ido na kawai
amma yaya kin koyo harshen ingilishi saboda kin ji harshen ingilishi ingilishi ai na gaya miki makaranta
a katsina a katsina Aha, ta training center wancan a'a ko cikin gida cikin gida Aha.
ai a nan muka kafa makarantar da farko Oh, bayan da kin daina makaranta a nan sai kin juya tunani can
a'a wannan makaranta ta nan ta Allah ce
to ba boko ba eh, wancan boko ne wancan kuwa da muka karba wato shekarar da aka aka ce za a kafa lugard hall kaduna Mhm.
to da kullum shi sarkin katsina shi suke kira mu tafi muna wata uku a kaduna muna wata hudu a kaduna ke da shi eh to sai suka ce to muna so lokacin da mr gawas
lawas gawas gawas mm, to yana gwamnan kaduna to
sai ya ce mr granko yana odalan gwamna Mis- safe fada mr brown eh, yana odalan gwamna odalan gwamna gwamna
mata ta sa Mhm.
kanwan mr gawas
Ah,
to
anyi
ita kuma goma ta gani sai ta ce sai ne mata yanayi da ya ta taso ba ta son mu rabu to ko da wani lokaci ina gidansu ta aiko da mota a zo a ɗauke ni madalla
to sai aka ce suka ce to muna so ba ku da makaranta nan kuwa kudu sun yadda da makaranta sun iya turanci sun iya komi kuka sai dai mu yi magana tare da ku ko ku nuna mana da hannu ko kuma mu mun riga mun koyi turanci muna ba da kuɗi malamai na zuwa da yamma suna koya mana hausa mu mun ji hausa ku ba ku ji turanci ba madalla
to mun ce sarakuna za mu kirawo su don mu nushe su idan sun yadda a kafa makaranta a ƙasar hausa ƙasarsu ta arewa in ba su yadda ba to za mu kawo mutanen wata ƙasa su mallake ƙasar
kasar ingila nan aha nan nan ƙasar aha za su ɗebo waɗansu Daga wato Katsina.
azancinsu za su ɗebo yarabawa Mhm. to da sauransu su zo su mallaki ƙasar mu su za su yi mulkin ƙasa sai na ce "A, ni ai ban yadda ba mai gida ya ce to ya za a yi to sai an gama lugadi to an tara haƙƙin sarakuna kuma kantoma zai nunnuna kowanne fegi inda zai yi gidan kansa in ya zo babu haya mun ku haya muke gidan sarkin hausawa to sannan aka ba mu fili sai a- a yi aiki da yam- da yamma da almuru sai mu tafi Ya- ya ya ce to kin ga nan an yi- za a yi kaza nan- nan waje na nan wajen ki can wajen kwarakwarai can wajen kuyangin waje nan shamakin doki da, da mutane to sai mu komo kuma gidan sarkin hausa mu mu zauna to sai ran nan sai aka gama abin nan sai aka ce ana son sarakuna lalle su zo sai na ce to sarki yanzu ka gama naka gida wato gidan za ka je ka shiga wa na ya haya sai ce ya kike so na ce a'a kai mu zauna gidan sarkin hausawa sarkin kano ya zauna gidanmu Mhm.
in ya gama nasa gida ya shiga gidansa mu shiga namu Mhm.
ya ci to shi ke aka shirya wa sarkin kano ya zo ya shiga gidanmu mu kuma muna nan gidan haya
madalla kai
to sannan sai sai sai sai sai sai in an kwana ɗaya kwana biyu ya tura ni in tafi in yi na a gurin sarki to sai aka dinga shawara da su su ba da 'ya'ya a kafa makaranta da sun yadda a- a biya kudin auren baturiya daga ingila a kawo ta ta zo ta koyar da makaranta sai suka ce su ba za su yadda ba duk sarakunan suka ce ba za su yadda ba sai sarkin uke ne shi 'ya'yansa dama a iko suke makaranta
ok ne Mm.
ta kudu Mm. sai sai sarkin shandan shandam
to su ne ayan su ke- suke makaranta a iko to sai suka ce su ba su yadda ba sarkin katsina ya ce to sun ce su ba su yadda ba su da ke da 'ya'ya ni da ba na haihuwa ba ni da 'ya'ya sai jikoki dan wa zan kama in kawo ya- ya makaranta in sun yadda sai a yi kullum fa shekara sai an tara sarakan yankan nan kan gaddama da suke kullum to sai ran nan mr brown mr bawas ya riga ya sauka ya koma gida ingila sai mr brown shi ne a a matsayin gwamna sai shi kuma ya yi nasa ƙoƙari ya yi nasa ƙoƙari ba a- ba a ci dai galabar saraki ba shi kuma ya zo ya kama hanya ya ya ya ya ta lokacinsa ya yi ya koma gida to sai su yi sajan Patterson sai ya ce to sarkin katsina ka turo ma ɗaki ta zo wurin uwar gida za mu hira da ita sai ya ce to sai aka haɗa mu da na gobe muka tafi da muka je suna magana sai na ce mai gida idan ka gobe in kuka je wurin shawara ka gaya musu ni kan na ce na yadda na amince da wani ya zo ya ya cinye ƙasarmu gara ni na yadda a- a kafa makarantar ni na yi ya ce ashe na ce i abin da ya sa na ansa maka ai tso- tsohon mu uba na ci aka yi an an kai mm, su luga sun- sun kai rawanin dogarci da riguna duk wanda sarki ya kira ya ce gashi ku zo ga su ku ɗauka za ku yi dogarci sai su ce a ba za mu sa rawanin wuta ba ran sarki ya daɗe ai da in sa wannan rawani gara ka ɗaure ni sai tsohonmu aka ce sai ya ɗauki rawaninsa sai ya rufe bakinsa to sai ya miƙe ya shigo gida aka biyo shi da kayan nan aka kwana garin Allah ya waye bai sa rigar ba dai sai yana ƙajan rawanin ya fita da shi kuma kowane bawan sarki ya zo ran sarki ya daɗe zai gaida sarki sai ce ran sarki ya daɗe tuba nake a bani rawanin na ashe ba na wuta ba ne mu mun ga abu ja kamar wuta to duk dama can 'ya'yan bai bayi ne aka ɗebo aka yaƙo su to suka zo nan aka koya musu komai to sun ga an kawo musu jan rawani ba kai su ce rawanin wuta ba ne sai ya ce to idan na ba ku kun ga wannan rawanin nan gaba sai 'ya'yanku da jikokinku sai sun biya kuɗi za a ba su na ce to ni ma na karɓa da sunan Allah amma ba da iko na ba da harshen mala'ika na karɓe shi ni zan karɓi makarantar nan in Allah ya yarda ni ma kowa sai nan gaba sai an saya sai ci to shi kenan gobe in mun je zan gaya musu kuma sannan zan ce wa sarkin kano da yamma su zo da ke da uwar gida da na gogo da da yaro na da ni da sarkin katsina da sarkin kano ku zo ku sha shayi in kun sha ci in fita mu yi tanas
tennis
na ce a mai gida wannan kuma zan yi ba ni dai zan zo kuma uwar gidanka ta haihu tana ban nono yaushe za ta tashi ta yi tsalle sabuwar haihuwa ni dai na zo ni kuma ba yadda zan yi ma in je gurinku don ni tsoron wana nake ji idan ya ganni in an koma gida zai kira ni ya mun faɗa gara dai na zo in zauna gurin uwar gida mu sha shayi ya ce to da ya je ko suka je aka taru duk sarakuna ya gaya musu ya ce to mai ɗaki ta ce ita ta ɗauka ta karɓi makaranta a je a nemo masu baturiyar da za ta koya musu turanci ta gaji tana zuwa ƙasar ingila sai zance take da hannu kamar zancen bebe haka ne muke yi
don me Yo, na ji turanci ne a lokacin ba dai ina ina dai mm, tafa da mijina ba su kuma sun ɗauka suna so na turawa mm, matan turawan da mazan mm, nema ake yi mm, ni hausar su tilas ni kuma ba- ban iya ba ba koyan ba to sai sai sai sai suka ce to shi kenan sai sarkin katsina ya ce to sarkin kano ku ne da 'ya'ya in kun ba da 'ya'yanku ni kuma na tambaye su na gogo su ba ni 'ya'yansu to sai sai sai ya ce da yamma za ku zo ta nan in suka ce to suka an samu yamma ta yi muka shirya muka tafi na je na shige gurin matarsa ashe nonansu kamar barkono yake jawur na ce uwar gida nonon ki jawur ta ce eh saboda haihuwa suka je suna ta nasinsu suka yi suka ƙara wasansu to gawa na ni bai sakar mun fuskan ai wasa tare da ni ba ina zan je dan rashin kunya in je in yi tennis da wana ba al'adar mu bace ai gaskiya
da aka tashi sai ya ce to na ɗaki za ta tafi in kuma ku je mu zauna mu sha na mu sha tun don su sai sha da uwar gida suka je su suna cin nasu mu muka fita muka shiga mota mu muka yi tafiyar masaukin mu shi ke na zance ya kullu sai ga miss Tegan an kawo makaranta sai aka kawo musu musu buka da kuma su ya ce ce sunan ta ne na manta ɗaya aka kawo su kano su su biyu to kamun a zo sai na ce to ya kamata dai a yi mana sinima
sinima Mm. a nemo matan gari su zo su kallo
film Mm. akwai wani sarari na nan haka kan a shiga cikin gidan sarkin katsina to nan aka yi gayyar duk matan hakiman gari da talakawan mata suka zo shi baturan sunansa mr hamfur
mr Hum- humphrey hamfur humphrey Mm. to sai suka zo aka nuna masu sinima ina kai ina ka kamar kamar duka kenan ni ban ji turanci ba dai haka dai da ka nake komai
amma film a turanci ne Mm, aha saboda haka ba kin fahimta da nema mm.
Ai,
to sannan da aka gama sannan na ce to jama'a za in karbi 'ya'yan za mu yi makaranta
dole ne
gwamna ya ce lallai sai dai in ba za mu karɓi makaranta ba sai dai waɗansu iri su zo su- su- su cinye ƙasar mu za su kawo su ba da shakka ba Hmm,
jajje ne musu farfaganda ne musu farfaganda kuma kowanne muka yi salama suka tafi gida nan kwaram sai ga baturiya an kawo da sarki yana gaba tana biya aka kai ta ɗaki na ta ce to ga baturiya da kika nemo an kai waɗansu an ce a gaya miki in ji gauna an kai waɗa- mutum biyu kano a jarraba a gani ko zai yiwu na ce a zai yi- zai yiwu ai ba ni na faɗa ba da kwaɗan harshe na da ikon Allah na faɗa sai ce to sai na ce to sai a je a ba a nemar mata gida a bariki kuma in an kwana biyu ta dinga zowa ta ce to mutum ne kirki tsohuwan nan sai ya ce to wannan makaranta ya za ku yi ku so mata ba aji na ce a'a ba aji na ce daga ka sa a cikin shamakin dokinka a yi mana ajijjika na makaranta da komai da komai aka ce
nan inda aka yi gidan ganyen nan to nan duk ajijjikanmu ne Mhm.
da ofishin baturiya a sama to sai na ce masa to na ce yadda za ka yi kaga haka ba za su kawo 'ya'yansu ba idan an zo fadanci wanda duk ya zo garin gaishe ka sun zo zaman fadanci da hakimanka na gari da dogarai da 'yan gadi da dogaran kurkuku da na asibitin asibiti ka gaya musu mai ya biyu ya kama ka ɗaya mai uku ya ka biyu ya riƙe ɗaya an rage kadan
ka gaya musu ka ce idan kuka kuskura banga kun kawo 'ya'yanku a nan ba bakin rawaninka in ma'aikaci bakin aikinka kuma za mu haɗu da kai sosai na ce kaga sun ba mu ya ce to da suka zo fadan ciko ya gaya musu yadda zai faɗa ɗin nan nan da nan sai ga mu da da 'ya'ya saba'in tashi ɗaya ya ce to akwai wani bahun ɗinka a ban ɗaki yamtu a ba mu don mu koya musu wanka aka ba mu bahun aka je aka yi jonin famfo a rijiya muna samun ruwa na ciki ka ɗebo ƙwara-ƙwaranka ka sa mutum hudu aikin kicin ka sa mutum biyu aikin dogari a ba su rawanin dogari da rigar dogari da bulala in ba da haka ba yaran ba za su ji tsoro ba kuma ka ɗebo mutum hudu ka bani a koya musu musu yadda za su koyar da yara to da haka muka samu makaranta fa to ni sai in mun gama aiki sai da yamma baturiya ta zo ran alhamis da litinin take zuwa in koma da la'asar ɗin in sa jakadiyarta na yi mata jakadiya ta buɗe ƙofa ta tsaya tana jiranta in ta zo ta buɗe mata mota ta ɗebo kayayyakinta da jakarta ta shigo gaba su je ta kai ta sama ta zauna abin Mm. in ta zauna ta ce to je ki ga mai ɗaki na zo a tafi cikin gida ta gaya mu In shi- na riga na shirya sai in fito in biyo ta mu zo ni ma da ƴan littattafai na in zo tana koya mu an na koyi shifta da dictation
madala an na koyi kuma sai sai in- in- in matan tura sun je katsina sun zo da mazan su za su yi aiki sai su tambaye ni cewa in rubuta musu hausa da ingilishi sai in rubuta musu kowanne ga amsarsa to ran nan fa sai na aike na ce a ce hajiya ta zo to mafarki ne zan mutu sai na ce a ce hajiya ta zo daga gidan mijinta ta taho sai ta ce har sai ka kai na ma a min kitso sai na ce kamin ki kukan mutuwa ta ba ta ce "Au, don haka kika kira wani na ce "Eh." to da na yi wanka sai na yi alwala sai na ce to lallai yau mutuwa tsaye
kai na ce amma han buɗe miki garmahu sai na buɗe musu garmahu na kama hanya na tafi makaranta mun hau sama kenan da baturiya an soma mm, mm, shibta sai ku na dinga ganin duhu na dinga ganin duhu ashe baran da can ce da ta kewaye wannan mm, kama a ce nan to nan a ce a can samansa muke nan a ce kewayen duk baranda ce ta tafi sai na ga tana nu- nu- nu- nu- tagogin na nutsewa suna nutsewa sai na ce mata mm, mm. nasuwa ce ce sunanta ma ni na amma nan ta sunanta ita ce ta yi shugaban makarantar hausawa a can ƙasar ingila ɗin sai na ce ni haka nake ji sai ku can jimawa sai ta ce menene ba komi mu ci gaba da aiki na ce to sai na ji tara tsatsatsatsatsatsa yadda kika san tsawon sama ta ta damuna haka duk baranda min duk ta- duk ta- ta ta- ta- ta rushe suka koma ƙasa sai aka bar sai tsoron nan da muke kai kurin shi ma kuma duk ya bi- ya yi wani tsage-tsage sai ta tashi ta rungume ni ta ce yau ta ina za mu bi mu ci uku na ce to ni in tsoro na ya faɗa da mu yaya za a yi a gane naman ki a gane nawa ni shi nake ji ba nan da nan ba duk da tsofaffin kishiyoyi na duk suka waje suka taho nan shamakin da su kuka suke ake ta yi daga can kuma bakin kasuwa duk maza suka barko da su na gwaggo sai aka ce a- a- aka ɗauko shebur masu diga na ɗaukowa mu je dama mai ɗaki ta ce gurin nan zai fada sarkin gini aka kirawo shi ta kirawo shi ya ce ba zai fada ba ko ba sai dai in an sare shi ta ce yau faduwa ku zai yi yau ya ce to ko waziri ya yi shaida in sarki ya zo gashi nan sarkin gini ya yi masa sanadin mutuwar baturiya da matarsa sai a suka zo aka ce a sa shebur a a- a yi ta tuwonewa sai na tashi tsaye sai na je bakin kofa sai na ce na gugu ga mu ba mu mutu ba amma ga wannan ma jujjuyawa yake ɗaki na ce sai dai ku san yadda za ku yi ku fito da mu ba kafar bene ba baranda sai shi ɗakin nan tsaye kam sai ɗakin ban ɗaki da ke liƙe da- da shi da yas- da taga na na leƙa ga shi duk har da tsohuwa ta duk ga gidan cike ba a rage ɗaka ba kuka suke ta yi sai na ce ban mutu ba sai aka ce sarkin kofa ya ya hau ya ya goyo ni don karfin hali baturiya na sai ta ce wai sai in je can inda ke laɓu-laɓun nan ɗauko mata akwatinta na abinci Na- na ce to sai na tafi na je na ɗauko mata na kawo mata to aka zo fitar da ni sai ta ce ita ba za a fitar da ni ba sai ta fita tukun sannan aka ɗauke ta suka fitar da ita ta je can ƙasa kuma tana kallon sama tana kallon yaya zan yi in fito to sai ya zo ya ce to ranki da ɗebu in ɗauke ki ke ma in ki saukar da ke na ce a'a ni ba za ka saukar da ni ba tun da yake rega taga zan fita ta taga in hau wannan ɗakin ban ɗaki can da tsani ya ce i na ce to na hau tsanin na sauka sai na- na- na- na hau tsani na sauka Allah baturiyar nan jikinta na ta rawa N- n- ta kame ni ta riƙe na ce mu tafi a sa ki tafi gida a mota ta ce ba za ta iya tafiya gidanta ba yanzu ba muka ɗunguma da matan gidanmu muka shiga cikin gida muka je bakin gadona muka zauna da ita sai kuka da kuka ake ana mu barkanmu yau da sarki da ya ji mugun labari na ce a to ai ba yadda za a yi tun da yake ne na roƙo shi na ce zan kai gida to in ajalin ne kira ni ba shi kenan ba to abin da ya tada hankalin baturiyar nan kenan ta kama hanya ta nemi sallama ta bar ƙasar katsina kai ana so ya dai a duniya
A ina ta tafi
a ingilan su ta ingilan koma su ta koma ta ta koma garin su da sunan ta fa?
wallahi na manta sunanta Ba Patterson ba ce.
Mm-mm.
Kin
fata sun ba nan garin ta aiki ba?
ai ai ai shine dalili na ta mai yake saboda kin kin yi amfanin sunan Sergeant Patterson.
eh
Um, mai gidanta ne?
a Daban ne.
shi gwamna ne a kaduna Eh, amma ba dangin Alice Patterson ba ne.
a dangin kaduna
Lokacin da kin yi taro da ko kin- da kin yi hira da matar turawa na farko a Kaduna ne? Kin game da su?
kaduna ne Mm, sai kun shirya um, shirya-shiryan makaranta a Mm.
Kaduna.
eh sai sun yi aikin makaranta a katsina mm.
amma kun yi shirye don katsina lokacin da kuna can eh kaduna eh to sai aka kawo nan to sai na na ji- sai ita musbigan din da kare ya ciji ita baturiya ta kano karanta ya cije ta to sai ta sai- sai ta tafi ingila Mm.
to sai aka kawo ita tamu baturiya aka kawo ta nan. to da aka kata nan to sai yan makarantar nan kano ba kamar za su yi mata duka
Allah suka yi tai mata ai wahala suka ci turawan nan kan makaranta ta samu ba su so ba
sun ci wahalar 'ya'yan jama'a a tare a te musu ihu sai ta- ta shiga mota ta tafi katsina ta iske ni da kukanta kai
ta ce ni dai na fi son in zauna nan katsina saboda ke ba za ki yadda a raina mu Eh.
ba amma can kano wahala wahala sannan su je kuma su gaigaya sarkin kano karya da gaskiya ya ɗauka
kai shi a
sarkin kano abdullahi abdullahi Mm, ta biyu mm. ta ce ta ce "Mm, mm, ba zan iya aiki ba sai na ce mata ta to yanzu yadda za a yi in rubuta miki takarda ki kai wa sarkin kano Mhm.
ni fa ba zan yadda ba in gyara garin wani dan ina aure na gari ya lalace kuma cewa za a yi wa gwamna wana ne ba ya san makaranta Mm.
da za a faɗi laifin yara ba sai na rubuto takarda sai na bata na ce ki tafi ki haƙuri ki ce wa sarkin kano Mm.
bacutaniyata da ke nan take aure tana nan a rimi ya kirawo ta ya ba ta takardar nan ta riƙe min kano yadda na riƙe katsina makarantar kama
Wani makaranta?
gidan makama Gidan makaranta.
ai dama ita ce ta farko ita ce Makaranta, ta eh.
haihu. na ce ta je ta zauna tare da da baturiya suka zo aka gaya mata aka gaya wa sarkin kano ya aiki aka kirawo mai muna ta zo ta kama aiki mijinta fa an karaici bai yadda ba matarsa za ta bi maza su yi menene menene ya dinga yawo da sanda da ta je ta- can ka tsina ta ce mun ni dai gogo auren nan na ankara kar ya kashe wani saboda ni Mm.
inda yake gurin ma'aikata ce game ne tare da mata da maza ana hulɗa kada ya iske ko ma sun ne aka ba wa takarda ya miƙa mun buge shi zai yi
Hey.
sai sai ta ce to ni dai zan kashe aure na na ce a kashe to sannan ta kashe auren ta komo nan cikin gidan sarki ta zama
Menene sunanta?
maimuna Maimuna. Ta kashe aurenta.
Mm.
Saboda halin mijinta ba mijinta.
na kishi Kai, kai. Allah ya kiyaye.
to dusa hawa wadda ta ta ta je can take riƙe da 'ya'yan arewa a koya sunan gari ne can ƙasar ko amurka ne bayan ta komo ne ta mutu to duk duk hannun yarinyar ta wasu suka koyi turanci Mm.
to sannan abin da babu a wannan makaranta ta gidan makama sai ta je guri na ta ce babu kaza babu da kaza sai in ce zan ɗauko a makarantar mu in ba ku in ɗauko in ba su ni nake sayan farantai da cokula waɗanda za a sa wa yara abinci sarki kuma ya sayi hatsi da su shinkafa da duk kaya-kaya dai wanda za a yi girki don yara su ci tara shi kuma shi yake saye da su itace a saya kirga-kirga a aje mana sabulun wanka ni nake saye na ci wahala Kai. Kin yi kokari wallahi.
to gashi na yanzu duk sai wai na ce da zan fita na ce ni fita zan yi na gaji Eh.
na ce tun da nake ko jaki kun taɓa bani Mm.
na ce na- na ci wahalar banza da neman muku ‘ya'yanku da- da arziki Mhm.
na ce sai kowane a ce masa siniya sabis a jawo mota a basu wani a bashi ba su kur Eh.
kudinsu sun fi nawa har abadan duniya na ce da nasara ne suke mm, mm, a cikin wannan aikin datan daga ingila ai aka aikon da certificate Mm.
aka ce headmatron ita ce gaba da ma principal na ce- na ce kamar asibiti ne sai abin da m- matron din ta yi sannan likitoci suke suke motsa ba su wuce ta matron Menene sun gaya miki? Sai lada alahira ne?
Mm. Mm.
Kai hajiya.
ana ce ya wallahi Ta ina tunani.
ita kuma baiwa ita kuma baiwa ta ba- ba ta biyan komai ba Ai, ai.
duk wahalar da ta ci kuma kin ga aka yi yakin nan na jamus na headland Aha.
babu baturiya ko guda ɗaya a garin nan ita ce a a gidan makama ita ce gaba ita ce yamma abin da ya tsanani ta neme ni can katsina kuma da ta mutu ban- ba ba su nemi ɗanta da sun ba shi ko kwabo ba Eh.
sai da na- na zo ta kafa sarkin katsina sai sai